أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى مدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنواع مسلمي ci gaba da karatun da muke a wannan littafi mai albarka bulugul maram min kalam sayyid mursalin nabina muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadi wa istana bi sunnati ila midin tare da sharhi na subul salam yau kan mu mance muna sha hudu ga watan Muharram hijira manzala sallallahu alaihi wasallam na da dubu da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da ɗaya ga watan takwas miladiya na da dubu biyu da ashirin da uku. Sati da ya gabata muna cikin babu zuhudu walwara ba mu huce cikin kitabul jami idan ban manta ba mun ɗauki hadisin Miqdad رضي الله عنه حين قال وعن مقداد بن معد يكرب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه أخرجه الترمذي وحسنه wannan bayanin hadisi ya gabata kuma da abin da ya kumsa da fa'idodin da ya kumsa kuma mun ga imamu sun'ani rahimahullah ya kawo hadisai da asar wanda suke karantar da mu rishin amfanin cika ciki domin idan ya zamanto an cika ciki to akwai abubuwan da suke biyowa baya na ɓanna malam ya kawo hadisi inda manzala sallallahu alaihi wasallama yake faɗi kamar da ya zo a cikin hadisin abi juhaila قال ما ملأ ما ملأ بطني ما ملأت بطني منذ 30 سنه wannan manzala sallallahu alaihi wasallama sai ya ce mishi bayan ya faɗi wannan sai ya ce aksarun nasi shaba'an fi dunya aksaruhum ju'an yawm al-qiyama da sauran asar da yawa ka ahlu shab'i fi dunya hum ahlu ju'i gadan fil akhirah akwai asar da yawa wanda suke karantar da mu da hadisai da yawa wanda suke karantar da mu cika ciki a huce gona da iri na da illa musamman ma abin da yake da alaka da lahiyar mutum ta gaggar jiki kuma abin da hallo ta waya da za a samu ranar kiyama muna cikin bayanin wannan sharhi mun tsaya akan gabar da ya ce wa kala lukman libinihi Lukman ya ce wa ɗan shi, Ya bunayya, idha mala'atil ma'ida, idha tala'atil ma'idat namatil fikra, idan ya zamanto tumbi ya cika, to tunani sai yi barci, ya yi kwana. Wa kharasatil hikma, hikma sai ta zamanto ta zama bebe, ba ta iya magana. Wa ka'adatil a'adha wa anil ibada. gabbai sai su yi rauni su kwanta game da tsayawa a bautawa Allah madaukaki wafil khuluwi ani ta'ami fawaid malai ce game da wuhuntuwa daga cin abinci ko karamtar da cin abinci to akwai fa'idodi akwai amfani masu ɗimbin yawa wafil imtila'i mafasid kuma cika ciki a cikin shi akwai banna mai yawa fafil ju'i safa'ul qalb tare da yunwa akwai tsarkaka zuciya wa iqadul qariha da kunna ƙwarewa akan wani abu mai zamanto an tada ta an binciko kwarewa akan wani abu wa nafadhul basira da zartar da basira wa shab'u yurithul balad balada shi kuma cika ciki a wuce gona da iri na gadar da rishin fahimta sai zamanto mutum iya ta karatu baya fahimta wa yu'mil qalb cika ciki na makabtar da zuciya wa yukthiru bukhar fi al-ma'ida wad dimag sai ya waitar da wannan naka gas a cikin tumbi ko 'ya'yan ciki da ƙwalluwa sai zamanto gas na cikin su iza za ka ga so tari mutum in ya cika yawan cika cikin shi to baya rabuwa da iska ka shabahi sukar hatta la yahtawi ala ma'adin fikr sai zamanto kamar sukari ne wanda baya kumsa akan wani ma'adunoni na tunani fa yathqulu alqalbu bi sababihi an aljaryan fi alafkar sai zamanto kwalluwa tayi nauyi da sababin shi game da gudanar da abin da ya shahi tunani ne wa min fawaidi wa min fawaidihi kasru shahawatil ma'asi kulliha na daga fa'idodin rishin cika ciki karya shawoyi na saban Allah madaukaki dukansu wal istilau ala nafs al amara bisu zai zamanto an samu mamaya akan rai wadda take umarnin mabucinta da mummuna abu fa innaha manshu'ul ma'asi kulliha fa inna mansha'a al-ma'asi kulliha ash-shahawat wal quwa malai ce domin tushe na sako to shine shawoyi da abin da ya shahi karhi ne wa madatul quwa ash-shahawat ita kuma tushe na karhi shine shawoyi shawa wa shahawatu la mahalata al'at'imatu fa taqliluha yud'if kulla shahwatin wa quwwatin malai ce ita kuma shawa da karamtar da cin abinci to wannan na sanya karyar da raunanar da shawa da karhi wa inna mas'adatu kulluha fi an anna ma yamliku ar-rajul nafsa aw wa inna mas'adatu kulluha fi an yamliku ar-rajulu nafsahu jin daɗi gaba ɗayan shi to shi ne a lokacin da mutum ya mallaki karan kanshi ya zama to iya da iko a zuciyar shi da shawar shi wa shakawatu kulluha fi an tamlikuhu nafsu ita kuma tsiya da lalacewa tana cikin rai ya mallaki ma'abucin shi ko zuciya ta mallaki ma'abucin a lokacin da ka mallaki zuciyarka to wannan kana cikin alkhairi amma a lokacin da zuciyarka ta mallake ka to kuma na a cikin a wannan akwai banna ciki qala dhunnun dhunnun yake cewa wama shabi'tu qattun wama shabi'tu qattun illa asayt yace ban taba cika ciki ba face sai na yi saba Allah madaukaki aw hamamtu bi ma'siyati ko kuma in yi nihin wani sabo wa qala ta Aisha radiyallahu anha Aisha wadda yarda Allah ta kara tabbata gare ta tace أول بدعة حدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشبه farkon bid'a da ta faru bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama zamanin shi shine cika ciki innal qauma lamma shabi'at butunuhum tace mutane lokacin da cikin su yayi koshi ya cika jama'at bihim nufusuhum ila dunya sai zamanto rayukansu zukatansu sun guzge su sun rinjaye su zuwa duniya wa yuqalu ana cewa aljuru khazanatun min khaza'inillahi ta'ala yunwa wasu taskoki ne daga cikin taskokin Allah madaukaki wa awwalu ma yandafi'u bil ju'i shahwatul farj farkon abinda ake tunkudewa da shi da yunwa shine shawa ta kafa ta farji wa shahwatul kalami kuma da shawa ta yawan maganganu fa innal ju'a la yataharraku lahu shahwatun fudulil kalam domin da yunwa bakka samun shawa ta maganganu wanda ba su da tushe suna samuwa mai mayin wace baya hira da yawa baya son ta ma amma da ciki ya cika to kuma ba abin da ake kawai sai hira qala min naw min nam shawatul farj wa shawatul kalam fa innal ja'i'a la tataharraku lahu shawatul fudul domin mai jin yunwa wani shawa ta zance wanda baya da digi batta motsawa fa takhallasu min afatil lisan sai zamanto ya kubuta daga mugayen abin da harshen shi zai girma mushi wala ta taharaku alaihi shawatul farj hakanan shawa ta farji ba za ta motsa ba fa takhallas min alwuqu'i fil mahar fil haram sai zamanto hallo ya kubuta daga afkawa a cikin haram ana nihin zina wa min fawaidi qillatin nawm wa min fawaidihi qillatin nawm hallo na daga amfani na rashin cika ciki karamcin barci fa inna man akala kathiran shariba kathiran domin dukkan wanda ya ci abinci da yawa to ya sha abin sha da yawa fanama tawilan kuma ya yi dogon barci mutum kuma ya jarraba ya gani da zaran mutum ya cika cikin shi to ya nemi abin sha da yawa ya sha to kuma wannan miƙewa zai zai ta yin barci wa fi kasratin nawm khusranud daraini malamin ce game da yawan barci akwai tabewa ta gida guda biyu gidan duniya da lahira wa fawatu kullu manfa'atin diniyatin wa dunawiyatin da kubucewa an kowane amfani na duniya da na lahira wa qad adda ghazali fil ihya 10 fawaid li taqlil at-tab imam al-ghazali ya lissafa rahimahullah a cikin littafin shi ihya ulumuddin ya ambaci fa'idodi guda goma na karamtar da cin abinci وعد عشر مفاسد للتوسع منه haka nan ya lissawa fa'idodi guda goma ga wanda ya zarce wuce gona da iri a cika ciki falayen bagi lil'abdi an yi da nafsahu zalik nan bai dace ba ga mutum bawa na Allah ya saba wa ran shi cika ciki fa inna ha tamilu bihi ila asharra domin tana karkata ya zuwa gare shi ya zuwa kwadai da mugun kwadai wa yas'ubu tarikuha tadarukuha haka kuma idan wannan ya abkutu da wuya zai riska ya bar wannan abu wali yurdiha min awwalil amri ala ala sadad tun farkon al'amari mutun ya saba wa ran shi daidaituwa akan cin abinci kai ya zamanto kullun shi kawai ya saba wa ran shi sai ya cika ciki a'a shi dai babu yunwa kuma sannan babu huce gona da iri fa inna zalika ahwanu lahu min an يجربها على الفساد وهذا أمر لا يحتمل الإطالة ما ليتي wannan shine mafi sauki gare shi an yujri'aha ya sadaukar da ita alal fasada abu sabanna wa hadha amrun la yahtamilu al itala mala yace kuma wannan al'amari ne wannan bayya bukatuwa ya zuwa daukar dogon lokaci ko tsawaitawa idh huwa min al umur tajriba tajribiyya domin wannan ya kasance daga al'amura wanda aka yi gwaji a kansu kowa ya san halin da yake ciki duk wanda ya ci abinci ya san abin da yake samun shi kuma in ya karamtar da ci abinci hallau iya ganin abin da yake samun shi kar jarraba ha kullu insanin kowane mutum ya jarraba wannan wa tajribatu min aqsamil burhan mala yace shi kuma gwaji na daga cikin yanki na dalilai abinda ka gwada ka gani haka dan ne to sai zamanto wani dalili ne قال المؤلف رحمه الله وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون أخرجه الترمذي وابن ماجه وسنده قوي مالي يجي أن سامونا حديثي لغا أنس دا مالك وان يرد الله تكار تبتا أغريش يجي منزال صلى الله عليه وسلم يجي كل بني آدم خطاء dukkan ɗan adam mai yawan kurakure ne, khatta ala sigatul mubalaga, fa'alu, wa khairul khatta'ina, kuma mafi alkhairin wanda suke kurakure, attawabu na wanda suke tuba, su koma ya zuwa ga Allah su bar abin da suke aikatawa na zunubi. Wannan hadisi Imam Tirmidhi ya fitar da shi a cikin sunan a ƙarƙashin hadisi na 2499 kuma ya ce hadisi ne wanda ya zama to garibi. Nam. Haka Ibn Majah ya fitar da shi a cikin sunan kinshi karkashin hadisi na 4251 shi kuma ya hukumci cewa huwa hadisun hasan ya ce hadisi ne mai kyau imamu sun'ani rahimahullah ya ce al-khatta'una kathirul khata khatta'una kinnan masu yawan kurakurai iz huwa sigatul mubalaga domin siga ce salo ne na kai mutuka a wani abu wal hadithu dalun ala annahu la yakhlu min al khati'ati insanu wannan hadisi na nuni akan cewa mutum fa bayya kubuta daga kuskure ya ce ba zai zunubi ba ko ba zai kuskure ba lima jubila alaihi hadha nau na domin Allah madaukaki da irin wannan tabi'a ce Allah madaukaki ya halicci mutum min ad-da'fi na rauni mutum baya zamantowa kamili kamala al-kalam al-kamalu lillah wa adamul inti wa adamul intiqadu li maulahu fi fi'li ma ilayhi da'ahu wa tarki ma anhu nahahu inan mutum ne mai rauni da rashin jayuwa ga ubangijin shi a game da aikin da ya umarce shi ya aikata ya kiraye shi ya aikata ko kuma da barin abin da ya umarce shi ya bar shi walakin nahu ta'ala bi lutfihi fataha babat taubati li ibadi sai dai Allah madaukaki da rahmar shi sai budewa bayi kohar tuba bayan shi kohar tuba wa akhbara anna khairal khata'ina at-tawwabun Allah madaukaki ya bada manzala sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin kan cewa mafi alkhairin masu kurakure masu zunubai at-tawwabuna masu tuba al-kathiruna lit-tauba ala qadari kathratil khata wanda suke yawaita tuba ga daidai da gwalgwadon yanda suke yawaita kurakure ko zunubi wa fil hadith adillatun ala anna al-abda idza asa wa taba taba Allahu alaihi Allah wannan hadisi na nuni akan cewa bawa idan yayi sako kuma ya tuba ga Allah madaukaki Allah madaukaki zai mai gafara ya bashi wannan tuba wala yazalu kazalika kuma baya gushewa akan wannan duk lokacin da bawa yayi kuskure yayi zunubi ya nemi Allah madaukaki yahiya da tuba to Allah madaukaki zai bashi wannan tuba in dai ba a yanayin ya zo ba a lokacin gargara ko kuma rana ta huto daga yamma daga inda take fadawa قال فإنه ورد أنه ما هم بخطيئة ولن ولن يهلك على الله إلا هالك با wanda yake halaka game da Allah sai halakake wa qad khussa min hadha al-umum Yahya bin Zakariya an keɓance daga wannan kurakurai da mutum bayya mutum ɗan adam bayya rabuwa da kuskure da zunubi an keɓance Yahya ɗan Zakariya فإنه ورد أنه ما هم بخطيئته domin ya zo hadisi ya zo cewa bai taɓa ba nuhatar da wani abin da ya zama to sabo ne wa ruya annahu laqiyahu iblis wa ma'ahu ma'alik min kulli shay an roito cewa yahya ya gamu da iblis iya rataye da marataye na kowane abu abin da yake da alaka da abubuwa fasa'ala anha sai tambayi wannan rataye-rataye na menene fakala hadhihi shahawatu allati usibu biha bani adam yace wannan shawoyi ne wanda nake kama yan adam yan adam da su fakala halli fiha shay ni ina da wani abu daga cikin ta kala rubbama shabi'ta fashagalnaka anis salati wa dhikr yace mai yiwa ka cika ciki ka koshi mu shagaltar da kai daga yin sallah da ambatan Allah qala hal ghayruha zalik hal ghayru zalik akwai wata banda wannan qala la iblis yace mai a'a babu wata qala lillahi alayya Allah na dau alkawali ga Allah a kaina Allah amla abatni min ta'amin abada cewa har abada ba zan cika ciki na ba da abinci na saboda kai ya je ya cika ciki rataye-ratayen shaidan iblis ya dauke shi ya zamanto ya shigaltu da sallah da ambatan Allah madaukaki na'am faqala iblis sai iblis ya ce lillahi alayya ni kuma na dau alƙawli wajen Allah Allah an saha musliman abadan bazan karawa wani musulmi da siha ba da shi zai ya ga ya kubuta ya ga mai abin da zai kubuta kuma ya bi to yanzu shi ya dau bataki shi ma har abada ba zai karawa musulmi nasiha ba ina ga iya da kyau mu tsaya akan wannan wannan gaba hadisi yana da ɗan dogon bayani in mun shiga lokaci ba zai ba mu dama ba ida da sauran lokaci na'am قال المؤلف رحمه الله وأن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصمت حكمة وقليل فاعله أخرجه البيهقي في شعب في شعب بسند ضعيف وصحاه وصحاه وصحح أنه موقوف من قول لقمان الحكيم آه أنسى من حديث لقى أنس بن مالك wanda ya dalata kar tabbata gare shi yace manzala sallallahu alaihi wasallama yace as-sumtu hikma kyaluwa hikima ce qalilun fa'ilu kuma dan kadan ne zaka samu masu kyaluwa qala akhrajahu al-bayhaqi fi shu'abi imam al-bayhaqi fitar da wannan hadisi a cikin shu'ab al-iman bi sanadin da'if da sanadi wanda ya zamanto mai rauni wa sahaha annahu mawquf kuma ya tabbatar ya ingantar da cewa wannan hadisi mawqufi ne min qawli luqman al-hakim daga maganar luqman al-hakim ne imam sunani rahimahullah bayan ya kawo wannan hadisi kala wa sababuhu anna luqman dakhala ala daud alayhi salam wannan sababin wannan hadisi luqman ya shiga wajen daud alayhi salam fara'ahu yasrudu dir'an lam yakun ra'ahu qabla dhalik sai ganshi iya shirya dir'i mun san Dawud alayhi salam makeri ne iya kera silike sai ganshi iya kera silike wanda bai taba ganin shi ba iyayen irin wannan fa ja'a la ta'ajjabu mimma ra'a sai ya zama to Luqman ya san iya jin mamaki na abin da ya gani an yas'alahu an zalika fa mana'atu hikmatu ya so ya tambaya dan me kake haka sai hikimar shi ta hane shi an zalik fataraka wa lam yasaluhu falamma faraga bai bar bai tambaye shi ba lokacin da ya kare Daud qala wa labisaha sannan ya san kama wa labisaha ya sanya wannan dir'i ya tashi ya sanya shi zuma kala ni'mat dir'u lil harb ma dalla da wannan silke domin yaki wa qala luqman sai luqman ya ce as-samtu hikma ya ce kyaluwa dai hikima ce yanzu ga ni na samu abin da nake so bin ma tambaya ba inda na yi gauga na tambaya to abin zai zo bin ma tambaya ba zai zan same shi qala al hadith ma ya ambaci hadith wa qila taraddada ilayhi sana luqman ya yayi kai iya zuwa wajen Dawud alayhi salam wajen shekara guda iya zuwa iya kuma iya zuwa ya kuma wa huwa yuridu an ya an ya'lama zalika iya so ya san wannan walam yas'alhu sai dai bai tambaya ba wa fihi dalilun ala husn samt malai yace wannan hadisi dalili ne absa kakkawan kyalwa wa madihi kuma abu ne wanda za a yi yabe shi wal murad bihi an fudulil kalam wannan kaliya ana nihin maganar da zance da wanda baya da digi baya da amfani an ba ana nihin mutum bai kyale akan abin da ya zama to zance ne mai amfani a abin da ya zama to shaci faɗi ne labari ne kanin labaru ko labarin shuni ko wani abin da an ce kaza ya ce kaza wannan shi ne zance wanda baya da digi amma zancen da ya zama to alkhairi ne to wannan babu zargi a cikin shi kalawa madahawul al'ulama wa shu'ara ƙyaluwa malamai masu hankali da masu waƙe sun yabe shi ya zo a cikin hadisi min man samata naja cewa dukkan wanda ya kyale to ya tsira baka faɗi ba barantana ma a ce ka ce ko kuma a kai ƙaranka ka ce kaza wa qala uqba uqba yace qultu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam man najatu uqba radiyallahu anhu yace wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mecece tsira qala amsika alayka lisanak kame halshanka ya da hadisin ya da tsawo wa qala man takaffala li bima baina lahiyaihi wa rijilaihi a takaffalu lahu bil janna wane ne daga cikin ku wanda zai bani lamani ya bani garantun abin da yake labban shi guda biyu wannan da wannan lahiyaihi wa rijilaihi da abin da yake tsakanin kawahuwan shi ana nihin farji a takaffalu lahu bil janna ni kuma zan bashi garantun aljanna ina mutumin da ya zai bada garantun cewa bakin shi abin da yake tsakanin labban shi guda biyu halshen shi ba zai faɗi wani abu sai alkhairi ba da wanda kuma zai kame farjin shi daga abkawa a cikin zina to idan mutum ya kame wannan ya ba wa manzala sallallahu alaihi wasallam garantu wannan to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai ba shi guaranteed na shiga aljanna wa qala mu'adh radiyallahu anhu mu'adh radiyallahu anhu yace anu akhidhu bima naqulu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu Allah zai kama mu da abinda muke faɗi qala thaqulatka ummuka ina ma a ce mahaifiyarka ta yi barinka kuma wannan lafazi ba wai ana nihin muguwa addu'a ba ce ba ko kuma zagi ne ɗabi'a ce ta larabawa haka suke salon wannan idan mutum ya yi wani abu na abin mamaki wanda bai dace ba sai a bai wannan kamar za ka ji wani suna cewa harbat betik gidan kai rogaje ko wani abu da ya kaba da haka to wai ba ana nihin muguwa addu'a ba ce ba salo ne na karin magana kala wahal ya kubbu nasa ala manakhirihim finnari illa hasaidu alsinatim ashe yanzu akwai abin da yake dirmiyar da kifar da mutane akan hancinansu a cikin wuta in ba abai banda halasunansu ba suka girba ina abin da mutum yake faɗi shine sababi wanda zai dirmiyar da shi a cikin wutar jahannama wa iyazu billah nan dole ne a kiyaye halshe ka a sake shi salala yayi ta faɗin abin da yake so وقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وزال صلى الله عليه وسلم haka yake cewa dukkan wanda ya imani da Allah da ranar lahira to ya faɗi alkhairi in ba haka ba to ya kyale duk abin da mutum zai faɗi in dai ba alkhairi bane ba ya kyale kuma wannan kamar yadda muka yi bayani jiya akan abin da ya abku na wannan yanayin da Nijar ta shiga na kudeta da aka samu to mutane su kiyaye bakunansu daga faɗin sharri duk abin da ba alkhairi ba ne ba to abin da yake wajibi a kan mutum ya kyale ba abin da yake kan shi sai dai addu'a ta alkhairi Allah maɗaukaki ya kwantar da ƙasarmu da sauran ƙasashen musulmi ba su kwanciyar hankali a ba da lahiya kuma Allah maɗaukaki ya kiyaye dukkan abin da ya zama to sharri ne da bala'i قال والأحاديث واسعة جدا في حسن السم ما لا يجي حدثي suna da yawa. a cikin kyakkyawan kyaluwa wal atharu an salaf da gurabe maganganu da aka samu daga magabata wa'lam anna fudulal kalami la tanhasir malam yace sanin cewa rata ta magana batta kidudduguwa balil muhimmu mahsurun fi kitabillahi ta'ala haisu qala sai dai abinda yake muhimmanci abu ne wanda aka dunkule shi aka tattaro a littafin Allah madaukaki alqur'ani mai girma a lokacin da Allah maɗaukake ce, La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Babu alkhairi ga mafi yawancin ganawar da suke mutane suke illa man amara bi sadaqa. Sai mutumin da ya umarni da sadaka aw ma'rufin ko kuma abin da ya zamanto kyakkyawa. Sadaka ta shiga daga cikin kyakkyawa sai dai wannan min babu atfil khas alal amili aw islahin bainan nas. ko kuma shawarar da suke ta a kawo gyara tsakanin mutane wanda al'amarinsu ya lalace. Kenan sai wannan aya ta karantar da mu, in ba irin wannan abubuwa ba to bai dace ba mutum ya yi ta sakin zance kawai ya ta shirya zance. Wa fatu hulatan hasiru kuma bala'ai na yawan magana ba sa ƙidudduguwa minha alkhawdu fil batin akwai kutsawa cikin abin da ya zama to ƙarya ne ba gaskiya ba duk mutumin da zai yi kai yawai magana yawai ta magana duk abin da ya ji sai ya bada labarin shi to tabbat zai kasance na daga cikin wanda yake cikin makaryata wa huwal hikayatu lil ma'asi na daga cikin su shine hakaito wani abu na na sabar Allah madaukaki min mukhalatatin nisa misali na saduwa da mata wa mujalisil khamar na zama da mashaya gina giya ko kuma caca wa muwafaqatul fusaq da dacewa da zama da wanda suka zama to fasikai ne wa tana'umu mimma la yahillu al fihi da jin dadi da abin da bai dace ba wa tana'umul agniya da wannan jin dadi wuce gona da jin dadi na mawadata wa tajabburul muluk da kuma girman kai na masu mulki wa murasimihim almazmuma da wasu al'adun da suke yi wanda abin zargi wa ahwalihim da halolinsu almakruha wanda aka yi fa inna kulla zalika mimma la yahillu alqawdu fihi wannan dukkan su na daga cikin abin da bai halitta ba a kutsa a cikin shi fa hadha haram wannan haram ne wa min halghibatu wan namimatu kuma na daga cikin ah, ah, huce gona da iri a cikin zance na banza ah, alghiba shine yi da mutane ko annamimanci wa kafa bihima halak halakat kuma wannan tabi'a guda biyu sun isa halaka fiddini a cikin addini wa minha almira'u wal mujadala akwai jayayya kuma da haka nan jayayya almira jayayyar da babu gaskiya mutum ya riki kawai shi abu kaza haka nan ne alhali baya da gaskiya mujadala kuma ko da wani iya ayi ta yawan sa'in sa wannan ya wadi wannan ya wadi wal mizah da zule zule wa minha al khusumatu na daga cikin fudulil kalam zage zage ko hadace hadace wasab da zage zage wal fuhush da alfasha wal baza wa baza'atul lisan da yawan maganganu akwai wanda in fada ya gama kada shi to fa ba abinda ba za ka ji daga gare shi ba wannan sai zaman to kamar yadda ake cewa mai dogon halshe wal istihza'u bin nas da wa mutane izgili wal la'an was sukhriya da la'antan mutane da musu da musu sukhriya kamar daukar su ba kowa ba wal kadhib da ƙarya wa qad adda al ghazali fil ihya 20 afa imam al ghazali ya ambata alluba 20 ta abin da ya shahin menene fudulul kalam rishin ba halshe ragama wa zakara fi kulli afatin kalaman basitan hasanan kuma a cikin kowace banna sai da ya ambaci magana wadda ta zamanto kaɗan mai amfani mai kyau wa zakara ilaju hadil afat kuma ya ambaci ina ne mafita ga wannan mugayen ɗabi'u wanda ya ambata kuma alhamdulillah lokaci ya yi kuma ƙarshen babi ne abinda muka wari daidai Allah maɗaukaki ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah maɗaukaki ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wa alaikum assalam wa rahmatullahi